بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ɗaya kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa masu imani cewa kar sashensu ya dinga isgili masashi isgilin yana daga cikin abun da ke ta da ƙiyayya da gaba a tsakanin mutane duk wata hanya da za ta samar da rashin fahimta a tsakanin musulmai rigima rashin zaman lafiya a tsakaninsu sai da allah ya toshe wannan hanyar yadda musulmai za su zauna lafiya a tsakaninsu a cikin soyayya da ƙauna da junansu a yi kuma zama irin na addini wadda za a rabauta a duniya da lahira layas kar ƙaunin min ƙaunin allah ce kar wani sashi kar wasu mutane ko jama'a su dinga isgili ma wasu daga cikinku allah ya ce a sa an ya kunu khairan minhu ta yiwu waɗanda ake ma isgilin ake kallon su ƙasƙantattu ko walaƙantu Allah ya ce zai yiwu sun fi alkhairi a gun Allah a kan wadda suke musu isgili ne. Wala nisa'un min nisa'i, Allah ya ce hakanan kar sashin mata su ma sashinsu ya dinga isgili masashi. A dinga isgili ma wata saboda ba kowa ba ce, wataƙil saboda mijinta ba wani ba ne, wataƙil saboda mahaifinta ba wani ba ne. domin galibi ai isgili yana tasowa ne daga wadda yake ganin wani kaskantacce a sa'an ya kunna kairan min hunna Allah ya ce kuma ta yiwu waɗanda ake ma isgilin su ne mafi alkairi a wajen Allah akan waɗanda suke musu isgile ɗin wala talmizu an fusa ku Allah ya ce karku dinga aibata junanku kar ku dinga faɗin miyagun maganganu ma junanku wala tana ba bil alqab Allah ya ce kuma kar ku dinga jifan junanku da laƙubba masu muni bi isa lismul fusuku ba'da iman Allah ya ce tir da sunan fasikanci bayan imani kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar alkiyama ku dinga jifan junanku da laƙubba munana Allah ya ce tir da wannan al'amari wa mallam ya tub Allah ya ce kuma duk wanda bai tuba ba fa'ula'ika humus zalimun Allah ce ta waɗannan su ne azzalumi dama abinda za a maka a matsayinka na musulmi da ka yi imani shine a maka bayanin hukuncin Allah Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana to dukkan wanda ya yi imani to daga inda ya ji kuma doka daga Allah doka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shikenan kuma shari'a ta bayyana mishi amma bayan bayyanar shari'a mutum ya koma ruwa ya ci gaba da waɗannan miyagun ayyuka Allah ya ce to ya zalunci kansa ya zalunci kansa Allah ya samu dace to yau zamu tashi a farkon aya ta 12 Allah ya datar da mu to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا na'am ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم to sai Allah ya sake kiran waɗanda suka yi imani da Allah ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ijtanibu kathiran minaz zanni Allah ya ce ku nisanci yawan mummunan zato ma ƴan uwanku musulmi kazaci kaza kazace shi da mummunan abu akan kaza kazace shi da mummunan abu akan kaza Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ijtanibu kafiran min az-zanni Allah ya ce ku nisanci da yawa nazzace zace da kuke munanan zato wa mutane inna ba'da az-zanni ithmun Allah ya ce fasashin waɗannan zace zace da kuke yi laifi ne sabon Allah ne jefa kanku a cikin halaka wani yana zaune shi kadai yana auna mutane da munanan zato ba wadda zai kalla ya mai kyakkyawan zato Allah ya ce to ku nisanci munanan zato ma 'yan uwanku musulmai wannan mummunan zaton Allah ya ce sabon Allah ne a wani hadisi annabi ya ce iyakun wazzar annabi ya ce ka shedinku da munanan zato ma 'yan uwanku فإن الزن أكذب الحديث mummunan zato ma ɗan uwanka musulmi annabi ya ce shi ne gangariyan ƙarya akzabul hadis shi ne mafi ƙaryan zance daga cikin ƙarerayi da mutane suke yi domin wani abu ne da ka kalla kai hasashe a kansa wani abu ne da ka yi tunani tunaninka ya baka abin da ya baka na sharri akan wani dan uwanka Allah ya ce to shi ma ku kaurace musu kun ga yadda waɗannan miyagun ayyuka ɗaya bayan ɗaya Allah ke kiran su sannan Allah ke kiran mu sannan kuma yake cewa mu kaurace musu ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ijtanibu kafiran minaz zanni ku nisanci da yawan munanan zace-zace da kuke ma 'yan uwanku inda ba a zanni ismin Allah ce sashin waɗannan zace-zace da kuke yi Allah ya ce laifi ne wala ta jassasu Allah ya ce kuma karku yadda ku dinga bin diddigin laifuffukan 'yan uwanku jama'a mun fahimta? eh dinga bibiyan ɗan uwansa ya dinga bibiyan ɗan uwansa ko ta dinga bibiyan ‘yar uwarta annabi ya ce duk wadda aka bi diddiginsa za a samu tuntuɗinsa duk wadda aka bi diddiginsa da a samu tuntuɗinsa domin duk mutanen nan da kake gani ai babu annabi a cikinsu kowa zai iya daidai zai iya ba daidai ba sai dai a ce alkairinsa ya ɗara munanan ayyukansa annabi ya ce kuma duk wanda ya bi diddigin ɗan uwansa musulmi to shi ma Allah zai mishi fallasa koda a cikin gidansa ne akwai tajassus akwai tahassus shine binciken labarin wani kasan wani kowa ya da ayi da shi sai yayi recording haka ne ko sannan ba manufa ce ta alkhairi zai sa yayi recording din ba wani abu na sirrin dan uwansa yake so ya fita da shi wani idan hira ake yi da shi ana zaune ana taɗi sai sa wayansa yana rekodin abin da ake yi a wajen ba kuma zai yi haka ba ne don wani abu na alkhairi sai don ya zam tonon asiri ko fallasa ma wani ɗan uwansa Allah ce kar kuma junanku Allah ce kar kuma ‘yan uwanku wala ta jassasu kar ku dinga bin diddigin ‘yan uwanku domin ku gano munanan ayyukansu wadda ya bayyanar da laifinsa to shi ya sayi azabar Allah da kudinsa wadda ya ɓoye laifinsa wannan tsakaninsa da ubangijinsa in bai tuba ba Allah sai ya azabtar da shi amma kai ba wadda ya sa maka bin diddigin 'yan uwanka domin ka gano mai suke jama'a mun fahimta babu laifi a shari'a idan wani ya zama barazana haka ne ko domin ai ko zaton da ake cewa mummunan zaton amma kuma akwai farin sani akwai wadda shi ba mummunan zato ake mishi ba an san shi dama barawon takalmi ne to kaga in kun ganshi a unguwanku ko kuma barawon mashin ne kun san shi kun gan kun ganshi a unguwanku sai ku ce kar a mai mummunan zato a sai a ce kowa ya daidaita sau kaga wannan kuma ba zato bane yakini ne tunda an san shi an san shi amma kawai mutum ya zo ya wuce a ca zai je wajen wacce ne to ina ruwanka jama'a mun fahimta wala tajassasu Allah ce kar ku dinga tajassus na yan uwanku amma jami'an tsaro in suna da abin da za su bincika game da wani da suke zargin mai laifi ne sai ka ja musu wannan ayan ka ce wala tajassusu sai su yi binciken su wala yaktab ba'dukum ba'dan Allah ce kar sashi ya dinga giban sashi gulma kenan kaga duk waɗannan ababa dama su suke haddasa fitina tsakanin mutane su suke haddasa fitina tsakanin mutane abin da ya shafi isgili abin da ya shafi suka ka soki mutum ka gaya mishi wata mummunar magana ka kira shi da wani suna mai muni ko ka yi mishi wani mummunan zato dukkan irin waɗannan ababa su suke hana musulmai zaman lafiya a tsakaninsu duk wadda a gefe ya ji labarin ka koma kana zaginsa to kaga kuma alaƙarku ka taɓa ta ka taɓa ta to kaga ka haifar da wata fitina a tsakaninku ka haifar da wata fitina a tsakanin 'yan uwantakan da yake tsakaninku wala yaktab ba'dukum ba'dan Allah ya ce kar kuma sashi ya dinga giba na sashi ma'ana kar sashi ya dinga gulman sashi kuna tare da mutum amma kana daga cikin masu cin kafansa yana juya baya zaka fara maganganu a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masahabbansa bayani akan giba shine gulma a ta daru da malgiba annabi ce kun san meye gulma sahabbai suka ce Allah da manzonsa su ne mafiya sani annabi ya ce zikiru akhaka bima yakra shine ambaton dan uwanka da abin da bai so kasan in ka samu mai jara'a sai ya ce ai ni ko a gaban sa dan fada a'a abinda annabi ya fassara gulma kawai ka ambace shi da abin da bai so ko a gaban sa ne in bai so cin fiskar sa ne kawai tun da ka san wannan maganan baya so annabi ya ce karka fada mai tambaya ya ce mishi a ra'aita in kana fi ake ma'ako ya ce to ban labari ya rasulallah idan kuma abin da nake fada a kan san gaskiya ne ba dai ƙarshen ta ba kenan annabi ya ce in kana fi himatakul faƙadir taftaku idan da gaske ne abin da kake faɗan haka ne haka yake annabi ya ce to kayi gulmansa kenan wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu annabi ya ce in kuma abin da kake faɗan ba haka yake ba abun bayi tare da shi annabi ya ce ka mai sharri ka kiri magana ka jingina mishi ka gani ko ta yaya gulman ka ya fito babu mafita idan abun da ka faɗan da gaske ne da gaske ne annabi ya ce to gulman kenan amma in har abin da kake faɗa akan ɗan uwanka ba haka ba ne annabi ya ce ka ƙiri magana ka jefi ɗan uwanka da shi yana daga cikin abin da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya yi mi'iraji ya ce marartu bi ƙaumin lahum asfarun min nuhas na wuce waɗansu mutane da farata na ƙarfe yakmishuna wujuhahum wa sudurahum suna kartan naman fiskan su da kirjin su suna zubarwa yace man haƙula iya jibril annabi yace jibril wa'annan kuma suwaye haka malaika jibril yace mishi sune masu cin naman mutane mafulmata ke masu fadawa cikin mutuncin mutane mala'ika jibril ya ce wa annabi magulmata ne iya zaman kabari da magulmaci zai yi ukubar da Allah zai mai kenan ana kwantar da shi a kushewarsa za a tsirar mishi da farata na ƙarfe wannan faratan haka zai dinga kartan naman jikinsa har zuwa ran da za a yi tashin alkiyama yadda ake susa haka zai dinga kartan naman fiskarsa da naman kirjinsa da wannan farata bakin idan kana so ka yi gulma mai kyau ko ka yi gulma da ya dace ka yi gulman kanka in ka je ka zauna ka dinga gaya wa mutane abin da kake yi kai kai ba kai ne me yasa ba za ka musu taɗin naka ba ka riƙe ma wani canji kai musu bayani ba ka yi aiki in sana'a ne ka yi magudi a wajen estimation da kai ka ba da abu ba daidai me yasa kai ba za ka dinga ma mutane irin wannan labarin ba sai na wani kuma babu wadda ya yi mummunan asara a cikin ayyukansa irin magulmaci shi magulmaci wato ayyuka yake na alkhairi yana ba ma waɗanda baya so a rayuwa shi sa wani malami ya ce inda za ka yi gulman ma a gane kana da ɗan hankali to da ka yi gulman iyayenka don in an je lahira a biya su da kyakkyawan aikinka kaga ai wadda ya ci aikin kan yana da ɗan gumi a kanka amma ka dubi wani banza a kwashe sallolinka a bashi ya ce wallahi rashin hankali ne duwar da ka yi gulmansa wallahi in bai ya fi maka bari sallolinka wallahi da a biya shi annabi ya ce wa sahabbansa a tadaruna malmuflis annabi ya ce kun san wane ne fallashe shi tantiri maras shi kalu suka ce almuflis fina man la dirhama lahu wala mata suka ce muflis a cikin mu wanda muka sani shine wanda bayi da dirhami bayi da kaddara ma'ana bayi da kudi bayi da kayan kudi kala sai annabi ya ce al-muflisu min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi annabi yace fallashashe shine wanda zai zo ranan alkiyama da sallolinsa masu kyau azuminsa mai kyau yayi zakka mai kyau annabi yace kash sai dai zai iso filin alkiyama ya zagi wancan ya yi sharri ma wancan ya yi gulman wancan ya ci dukiyan wannan fayuta haza min hasanati sai a ɗiba a waɗannan salloli da ayyukansa a ba ma wannan wa haza min hasanati wannan ma a ɗiba a bashi wa haza min hasanati wannan ma a ɗiba a bashi fa in fanni fanni ya ta hasanatu annabi ya ce idan ayyukansa na alkhairi duka suka ƙare wani kafin a gama a yi rabin waɗanda yake da rikici tsakaninsa da su rabi ayyukansa da sun ƙari saboda ka akwai wadda zai je da waɗannan salloli da azumi da karatun alkur'ani da duk ayyukan nan da ake malam amma waɗanda suke bin sa hakki kafin a biya rabi duk ayyukan alkhairin ya ƙari fa'in faniyar hasanatu ƙwabla an yi kudama alai annabi ya ce idan ayyukan alkairinsa suka ƙare kafin a gama biyan waɗanda suke binsa haƙƙi oke da min katayakun fatturi ha alai sai a ɗebo munanan ayyukansu sai a ɗora mai fatturi ha finna sai a ji a jefa shi a wuta akwai wadda kana zaune a ƙofar gidanka duk zinace-zinacen nan da yake yi wa kai yake yi wa domin da su za a baka a biya gulman da kai nashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kuka zauna sai kun zage shi duk inda kuka zauna sai kun yi gulmace gulmacen shi idan ayyukan alkhairin ka suka kare kafin a gama biyan waɗanda suke da haƙƙi a kanka to za a ci gaba da ɗebo munanan ayyukansu ne ana ɗora maka kafin a yi balance jama'a mun fahimta to kaga in dai gulman da gaske kana so ka yi gulman to ka yi gulman wadda in an ba shi kyawawan ayyukanka dama-dama kamar iyayenka amma ka tattara ayyukan alkairinka ka je a tara ma wani ɗan iska a cikin anguwa ko a gari haka ne ka fita hidimar mutane kai abin da yake gabanka kai abin da yake gabanka ka dubi naka ka tsaya a kansu duk wadda ka ga yayi ba daidai ba a mai nasiha a mai nasiha a mai gyara a mai gyara a nusar da shi a nusar da shi amma gulmansa ba zai ba da mafita ba laifi idan sharrinsa ya shahara a ankarar kuma game da sharrinsa jama'a mun fahimta amma wannan gulmace-gulmace yana daga cikin abin da ya hana al'umma zama lafiya Allah ce wala yakta ba'dukum ba'da kar sashi ya dinga giban sashi Allah ya ce ayya ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan an Allah ya ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa mushi matacce bayan ya mutu wane ne a cikinku za a ce wane ya rasu bayan ya rasu ya iya zuwa ya yanki naman jikinsa ya ci annabi ya ce ɗayanku zai iya haka fakari tumuhu Allah ce kun kyamace haka ba ku iya cin naman gawa na ‘yan uwanku amma kuma indirect kuna ci duk lokacin da kai gulman mutum namansa ka ci duk lokacin da kai gulman mutum namansa ka ci duk lokacin da kai gulman mutum namansa ka ci kuma shi gulma yana da shi'unci yana da shi'unci wato ba kasafai za ka matsa da gulman wani ba face abin da yake yin ya zo kanka ko ya zo cikin 'ya'yanka eh in za ka mai nasiya ka mai nasiya in da ka mai gyara ka mai gyara idan barna ne da ya shafi al'umma a taka mai birki ko a shigo da hukuma ciki amma kaga gulma abinda kake yawan magana akan sai kaga ya fito ma a cikin 'ya'yanka to ina ƙarshen gulma ya ƙare ƙarshen gulma ya ƙare yana da shi'unci giba yana da shi'unci yanzu nan kaga ya juyo abinda kake zargin wane da wane da wane sai ka ganka kai magaka a cikinsa to duk abinda za ka yi ko magana ne ya zama kayi ne don Allah domin a samu gyara amma ba kayi ba ne kawai manufar yin shi ne don kaɓace shi ko don ka zubar mishi da mutunci ko wani abu makamancin haka Allah ya ce ayyuhibbu ahadukum an ya akula lahama a fihi maitan yanzu ɗayanku ya so ya ci naman ɗan uwansa yana matacce fakarihtu muhu Allah ya ce kun kyamaci hakan kun ki haka wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karban tuba ne mai jin kai ne ma'ana mu tuba mu gyara jama'a mun fahimta Allah ya shirye mu to sai Allah ya ce
ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله يتي يا أيها الناس يا كمتاني بامو بكينا الله يتي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الله يتي مو muka halicce ku daga namiji da mace annabi adam alaihi salatu wassalam da matarsa na na hawwa'u waje alnakum shu'uban sai muka sanya ku jama'a daban-daban al'umma daban-daban waɗansu suna ghana waɗansu suna niger waɗansu suna nigeria waɗansu suna china shu'uban wa ƙaba'ila a cikin wannan jama'ar jama'ar kuma allah ce sai muka sanya ku kuma ƙabila-ƙabila jama'a mun fahimta allah ce lita arafu don sashin ku ya san sashi idan an ga wannan an san dan family kaza ne idan an ga wannan an san dan waje kaza ne idan an ga wannan an san mutumin waje kaza ne iya dalilin kenan Allah ya ce amma inna akramakum indallahi atqakum mafi karamci da daraja a gun Allah daga cikin ku Allah ya ce shine wanda yafi tsoron Allah a cikin ku jama'a mun fahimta kabilar mutum ba ta daga cikin abin da take daga mai daraja gidan da ya fito a'a shi mutumin kirki ne ko ubanka annabi ne in kai ba mutumin kirki ba ne kai mutumin banza ne jama'a mun fahimta kuma dullalacewan dullalacewan dullalacewan ubanka in kai ka zan mutumin kirki kai mutumin kirki ba wata kabila da za ka fito don ka fito daga kabilar a ce to kai shi kenan masha Allah babu ko akwai wadda su a ƙabilarsu a yarensu babu barayi jahiliya ce shi yasa Allah ya kore ta ya ce wadda ya fi daraja kawai mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah yana daga cikin ɗabi'a da yawa har ta musulmai akwai waɗanda suke da sauran wannan ɓurɓushin jahiliyar a tunaninsu e suna kallon mutane wane ya fi wane ne ta hanyar ƙabilarsa ko inda ya fito ko gidan da ya fito wannan shirme ne wannan shirme ne waye nagari shi ne abin da ake dubawa nagartacce nagartacce ne duk lalacewar inda ya fito nagartacce ne mutumin banza kuma mutumin banza ne dukkan gidan da ya fito mutumin banza ne inna akramakum indallahi atqakum ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fatu makka sai yayi ma al'umma jawabi ya ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya wa fakraha bil aba annabi ya ce ya ku mutane Allah ya tafiyar muku da jiji da kai da isa irin na jahiliya da alfahari da suke yi da iyaye da kakanni fannasu rajulan annabi ya ce mutane nau'i biyu ne kawai barrun takiyun karimun alallah mai bin Allah mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah shine mai daraja a wajen Allah wa fajirun shakiyun hayyinun alallah ko kuma fajiri shaƙi walakantacce abun Allah wannan su banu adam annabi ya ce duk inda ka ga mutum ɗan adam ne wa kalak allahu adama min turab shi kuma annabi adam daga turbaya allah ya halice shi ma'ana duk inda ka ga mutum tushen ku ɗaya in yare ma ya raba ku ta sama dai uwar ku ɗaya uban ku ɗaya annabi ya gaya masahabbansa ne saboda ya tabbatar musu da cewa al'ummar musulmai al'umma ce a hajjinsa na bankwana a hajjin bankwana annabi ya ma duniya jawabi game da abin da ya shafi ‘yan uwantaka ya ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane a hajjin bankwana suna daga cikin jawabai na ƙarshe da annabi ya yi wa duniya ya ayyuhan nas annabi ya ce ya ku mutane inna rabbakum wahid annabi ya ce ku sani ubangijin ku ɗaya ne da kai da mai gadinka allan ku ɗaya da kai da masinjanka allan ku ɗaya ala annabi ya ce ku saurara ku ji da kyau la fadala li arabiyin ala ajamiyin annabi ya ce ba falala ba larabe annabi ya ce befi ba ajami shine wadda ba balarabe ba da komai walali ajamiyin ala arabiyin haka wadda ba balarabe ba bai fi balarabe da wata falala ba walali ahmara ala aswada annabi ya ce jan fata bai fi bakin fata da komai ba wala li aswada li ahmara annabi yace haka bakin fata bai fi jan fata da komai ba illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah jama'a mun fahimta saboda ka daga wani yare ka fito wannan kai ta shafa kawai kai mutumin kirki ne kai mutumin kirki ne in kai mutumin banza ne kai mutumin duk su abu jihalin nan ba larabawa ba ne amma da yake mutanen banza ne ya tsinana musu wani abu to haka har yanzu mutane ce aiwa ne ai sabon musulunta ne wai shi ma sabon musulunta wani kalla-kalla ake mishi ai kowa ma kowa ma musulunta su kawai in aka tambaye ka waye ubanka kace annabi muhammadu to ka sha amma in dai ba annabi muhammadu ba ne ubanka ko sayidina abubakar ne ubanka musulunta kuka yi ko sayidina umar ne ya haife ka musulunta kuka yi kawai sai dai a ce wani ya riga wani musulunta yanzu jiya akwai wadda suka musulunta akwai kuma wadda yau ne za su musulunta akwai wadda kuma a satin gaba za su musulunta idan mutum musulmi ne ko kadangare ne ubansa dan uwanka ne saboda ka ba a kallon mutum a zage shi da gidansu nagartacce kawai ake yi kun fito daga yare da kake ganin yaren nagari ne yara 'yan shaye-shaye wani tsiya wannan yaren ya kulla muku ba asali shine kazan mutumin kirki asali shine ka zan mutumin kirki mai tsoron Allah to wannan shine abin da ake fifita a sashi da sashi jama'a muna fahimta to wani kawai ana kallonsa kaskantacce ne saboda yarensa to ba wadda yake da wannan tunanin sai wadda yake da burkushi na jahiliya tattare da shi duk halinsa nan da ka gani duk halinsa nan da ka gani a kabilar ku akwai masu irin halinsa akwai da su a kabilar su babu karuwai ne shikenan wannan halin wadda yayi mummunan hali a soki mummunan halin ba mai kyau bane ba mai kyau bane don mummunan hali ne amma ba a dubi kabilarsa a jefe su da wannan abin ba jama'a mun fahimta to duka musulunci ya bishe wannan ne saboda a zauna lafiya saboda soyayya da ƙauna ta gudana a tsakanin babu fifiko a tsakaninmu dukanmu 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam asalin kuma kenan annabi adam da na hawa in bai cancanta a bashi aure ba kawai bai cancanta a bashi aure ba domin waɗansu halayensa amma ba don ƙabilarsa ba jama'a mun fahimta a ƙabilar sannan su ma suna da malamai suna da mutanen kirki suna da komai saboda ka ba zai yiwu a yi kuɗin goro wa ƙabilarsu ba to amma sai a ce ai ƙabila ne kai ma kabila ne mutane biyu Allah ya raba a ƙur'ani larabawa da ajamawa saboda ka in kai ba ba larabe ba ne to kai ba ajami ne kai ma kabila ne saboda ka mu kori wannan a tsakaninmu musulmai mu kalli junanmu a matsayin musulmai yan uwan juna duk kabilar da mutum ya fito wannan kabilan asalinta ai ubangiji ya samar da ita ubangiji ya samar da ita Allah ya samu dace Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa untha Allah ya ce mun halicce ku ne daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban sai muka sanya ku al'ummomi daban-daban wa qaba'ila da kuma kabilu daban-daban lita'arafu domin sashi ya san sashi inna akramakum indallahi atqakum Allah ce amma mafi karanci daga cikin ku daraja su ne mafiya tsoron Allah cikin ku sashi na fifita akan sashi ne ta hanyar tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah Allah ya ce inna Allah alimun kabir lalle Allah mai ilimi ne Allah masani ne game da duk abin da bayi suke aikatawa Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك